بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yini na litinin wanda ya daidai da yinin 24 ga watan muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasa madina yau shekara 436 daidai da 17 ga watan nuwamba shekara ta 2014 wannan shine kasan na 42 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na tsariƙo salihina ila rabbil alamin na babban malami a musulunci a sheikh wahid ibn abdussalami bayan idan ba manta ba mana babi da malam ya kulla da ke magana akan falalar yin sadaka a asirce tsakaninka da allah kaɗai ne ya san kayi malam ya bayyana mana gaba ta farko yin sadaka a asirce ladanta mai girma ne sakamakon da mutum ke samu a wurin allah maɗaukakin sarki gwaggwaɓa ne malam ya kawo ayoyin alkur'ani watan kan haka abu na biyu malam ya bayyana mana sadakar da musulmi ke a asirce tana tsare shi daga wannan bala'i da masifar zafi da ake haɗuwa da ita a ranar alkiyama malam ya kawo hadisin manzon allah da ke nuni akan haka a yau in Allah ya so za mu tashi gaba ta uku da malam ya ce sadaqatu sirri sababin min asbabi ridallahi anka sadakar da mutum zai a asurce tsakanin shi da Allah wannan sadaka da mutum ke a asirce sababi ce daga cikin abin da ke sabbaba wa mutum samun yadda ta ubangiji yaddar Allah akan bawa مالن يتي روى الطبراني في الكبير وصححه الألباني عن معاوية بن الحيدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال wannan muawiya dan haida ya ce ya samu wannan hadisi daga manzon Allah annabi ya ce inna sadaqata sirri yin sadaka a asirce daga kai sai Allah tudfi'u ghadabar rabbi tana dushe fushin ubangiji a kan bawa duk sanda wata mutum zai yi sadaka a sirce ko da a ce ubangiji na fushi da bawa to yana dushe fushin watan yana kashe wannan fushi na ubangiji da ke da yake yi a kan bawa to ballantana wanda dama ubangiji ba fushi yake da shi ba kuma duk sanda aka ce ana fushi da kai fashin ya kau to yanzu an koma ana yarda da kai kenan wa inna sana'i al-ma'ruf wanda ke aikata abubuwa na kyautatawa ga 'yan uwanshi musulmi jama'a kun gane yi musu goma ta arziki kyautata musu da sauransu su ne sana'a abubuwa da za ka yi na al-ma'ruf da yake na kyautatawa taƙi masari aso wannan yana tsara mutum daga mummunan cikawa in ya zo mutuwa jama'a kun gane duk wanda ke son allah ya tsare shi daga mummunan cikawa na mutuwa to ya yi ƙoƙari ya rinka yawan yin abubuwa na kyautatawa an gane ku kyautata mu wancan kyautata mu wancan ya umarni da a mai kyau umarci wannan da mai kyau dan yi ma wannan goma ta arziki dan kyautata mu wancan su ne sana'i'ul ma'aruf ɗin an gane abubuwa da za ka rinka yi na kyautatawa wannan yana, yana taimakawa wurin tsara mutum daga mummunan cikawa mutuwa mara kyau mutuwa da mutum zai yi ya bar abin magana an gane ku mutum yana, yana, ana, ana fusgar ran shi yana ihu ya hana makota zama lafiya yana kashi yana fitsari yana amai yana buga kafa yana daga kanshi ya buga a bango ya buga a dandagayyar ƙasa a haka ana fusgar ran har azali jama'a kun gane ku to irin wannan mutuwa da mutum zai ya bar abin magana ga 'yan baya yawan yin abubuwan kyautatawa ga mutane na taimaka allah ya tsara mutum daga irin wannan mutuwa allah ka shiryar da mu wannan hadisin na tabarani ne yana nan lamba hadisi na 951 albani ya tabbatar da ingancinsa a sahihul jami'i sagir lamba hadisi na 3,799 da 59 wannan ke nuna duk musulmin arziki yana so ya mutu ya bar abin ambato kyakkyawa to daga abin da ke taimakawa bawa haka shine aikata ayyuka na kyautatawa ga bayan allah kuma kyautatawa karkare na komin kankantarta haka manzan Allah ya ce karkare na karka ga to wannan ma inna mutane za su yaba ai dama ba su za ka yi ba Allah za ka yi wa kuma shi kake neman cikakkiyar yabawarsa jama'a kun gane ko dan haka kowa ya kokari idan garin Allah ya waye kafin rana ta faɗi ka tabbata akwai wani ɗan abu da ka yi an gane na ma'arufi sanannen abu da ake neman yi na kyautata ma 'yan uwanka musulmi jama'a kun gane ko allah ka shiryar da mu alfakaratun rabi'a malam ya ce gaba ta hudu sadakatu sirri sadakar da mutum zai yi ta a asarce an gane ko min asbabi hubbillahi laka yana daga abin da ke sabbaba maka shine soyayyar allah gare ka duk wanda ke son kai tsaye allah ya so shi abin da ke sabbaba haka shine daga ciki akwai yin sadaka a asirce shine sadakatu sirri sadakar da mutum zai a asirce sababin min asbabi hubbin laka yana daga abin da ke sabbabawa shine sabbaba maka son allah gari ka rawar tirmidhiyu wasa hahahu al'imamu tirmidhi ya ruwaito hadisi wanda ya inganta shi عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أبو ذر يتيا سابو دقى النبي النبي ياتي ثلاثة متاني أكو يحبهم الله الله نا متكر سنسو وثلاثة وسمتانا كما قدا أكو يبغضهم الله الله نا بلاء كنسو الله نا موغن كيايا دسو Allah na matuƙar ƙyamarsu Allah baya ƙaunarsu jama'a kun gane ko to ka ganin duk musulmin da ke da hankali da tunani sai ya karkata ƙunnansa ya ji yana cikin mutane ukun da Allah ke so ya gode Allah idan ko ya ji a lissafin da aka yi yana cikin mutum uku da Allah ke bala'in ƙinsu yake tsananin gaba da su to kaga tun yanzu mutum sai maza ya tashi tsaye don ya gyara matsala an gane ko allah ka shiryar da mu maza allah ya ce fa'amman lazina yuhibbuhumullahu waɗanda allah ke so mutanen nan guda uku farajulun a samu wani mutum a ta kauman da zai je gun wasu jama'a fasa alahun billahi ya roƙe su ya gama su da allah su taimake shi walam yas'alhum bi karabatin bainahu wa bainahu a wurin roƙon da ya musu bai ma haɗa su da dangantakar da ke tsakanin shi da su ba ɗan uwansu ne ya shiga cikin halin ni'a su da kakanika yi da ya tashi ya je sai ce don Allah ku taimaka mu na shiga wani irin yanayi bai ma ce musu ina gama ku da zumunci ku kalli zumuncin da ke tsakanina da ku ku kalli halin da nake ciki bai ma haka ba kawai sai ya haɗa su da Allah jama'a kun gane ku famana'u suka shafa ma idan su toka ba wanda ya ɗauka ya bashi jama'a kun gane to ba ku wannan ne Allah ke so ba wanda Allah ke so gashi annabi ya ce fata kallafa rajulun bi a bayan waɗannan gayyar da suka hana ɗan wannan nasu da ya roƙe saboda Allah sai aka samu wani a cikinsu ya tashi ya koma gefe guda faɗahu sirra daga shi sai Allah sai wanda ya ɗauka ɗin ya ba kun ku gane wani ya zo wurin nan ya nemi taimako mu taimaka mai don allah bai nuna mana shi dan uwa musulmi ba ne yana da wata danga- dangantaka da mu Mm-mm. kawai kowa sai ya dukar da kai aka hana shi a cikinmu sai wani takallafa sai ya dan koma gefe guda can an gane ko bayan waɗannan faɗa shi sai ya ɗauka ya bashi sirra ba wanda ya sanya bashi Allah sa kun gane hadisin fa la ya'lamu bi adiyatihi babu wanda ya san bayar wadda wannan gema wannan bawan Allah illallah Allah kadai ne ya sanya bashi wallazi ya dawo sai kuma shi wanda ya bashi din shi ne kadai ya san ya bayar sai wanda aka ba sai Allah kun ji wannan duk wanda ya haka Allah na tsananin son shi mutum ya zo ya nemi taimako gaba ɗaya a ƙememe a hana shi allah ya taimake ka ka tashi ka koma gefe guda mutumin nan zai wuce ka miƙa mai ba wanda ya san ka miƙa masa wani gashi ma kun gane wanda diye haka allah na son shi mutum na biyu annabi ya ce wa qaumu sai kuma wasu jama'a saru lailatahum da suka kama hanya suna tafiya a cikin daransu tafiya ta kama su cikin dare hatta idza kana naumu ahabba ilaihim mimma yuqdalu bihi har sai da bacci ya zama ya fi soyuwa a gare su fiye da abin da ya sa suka bar gida za su je inda za su je an gane ku sun fi son su yi bacci yanzu saboda baccin ya dame su fiye da baro gidansu da suka yi za su je inda za su je yanzu ba su damu da zuwa inda za su ba sun fi son su yi bacci an gane ko nazar sai suka sauka daga abubuwan hawansu ko kuma suka sauka a wani wuri fawa da usan kowa ya aje kanshi a ƙasa suka kama bacci kama a haduhu amma a cikinsu sai aka samu wani mutum ɗaya duk sun kwanta shi sai ya miƙe ya tamallaku ne annabi ya ce allah ya ce yana kwaɗayi na samun abuna a wannan daren jama'a kun gane ya tamallaku ai ya tawaddadu ma'in yana kwaɗayi yana ƙaunai ya samu abin da ke wurina an gane ko wa ya tulu ayati kuma a daren duk ɗan uwanshi sun kwanta shi ya miƙe yana sallah dan yana ƙaunar yana fatan yana kwaɗayin samun abin hannuna kuma a tsayuwar wayatulu ayati yana karanta awina na alkur'ani sauran ko duk sun yi kwanta suna bacci wanda diye haka cikin mutane to wannan allah na tsananin son shi wa rajulun da mutumin da kana fi sariyatin yana cikin wata yana cikin wata runduna ta mayakan musulunci an gane shugaba ya tura wata runduna su je su yaƙi na musulunci falakiyar aduwa wannan rundunar ta je ta haɗu da makiya fahuzin aka tarwatsa wannan gungun na musulmi wannan watan sojojin musulmin aka tarwatsa su suka bazama cikin daji kowa ya gudu wa aka bala bisadarhi wannan mutum ɗayan shi sai ya tunkari kafiran nan da ƙirjin shi yi gaba da gaba da su hatta yi kutala ba gudu shi ba ja da baya yana harbi suna harbo shi har sai da aka kashe shi to wannan allah na tsananin san shi au yuftaha lahu ko kuma ya sa'a shi kadai ya tarwatsa gungun kafirancan har allah ya sa yi nasara kansu to wannan allah na tsananin san shi wasalasatu ladina yabghiduhum Allah mutane ukun kuma da Allah ke tsananin kin su Allah ke bala'in gaba da su ga su su kuma za ka je su na ɗaya a shehu zani dattijan da yake zina wanda ya manyanta tsoho amma har yau ya ƙi ya daina zinace-zinace duk tsohon da yake mazinaci ne an gane ko to wannan allah na bala'in kinsa ya manyanta amma ya ƙi daina zinace-zinace wannan allah na bala'in gaba da shi jama'a kun gane kun san kuma ɗabi'a mummuna idan mutum ya taso kanta to kanta yake girma a kanta zai zama dattijo kanta zai tsufa sai dai taimakon allah amma kanta zai mutu jama'a kun gane duk wanda ya saba da zinace-zinace da ƙuruciya da wahala ka gaya bai manyanta yana yi ba zai zama dattijo yana yin ta idan ya zama dattijo yana yin ta za ka ga gashi tsoho a unguwa amma yana neman wa zai lalata da ita a tsohon fa ranar da zai mutu sai dai bai samu wadda zai lalata da ita ba amma sai ya yi dan kanta zai mutu wannan hadisi ne annabi ya ce abinda mutum ya taso kai kan shi yake manyanta ya zama dattijo kan shi zai tsufa kuma kan shi zai mutu kuma annabi ya ce annasu yi ba suna alama matu alai abinda duk ka mutu a kai a kiyama kan shi allah zai ta da kai da haka a filin kiyama za ka ga tsohon mazinaci jama'a kun gane ko allah ka shiryar da mu amma in allah ya taimaki mutum sai ka ga in ya manyanta haka kawai sai ya karatun tana sai ya ga bai dace da shi ba sai ya daina kaga wannan taimako ne na allah jama'a kun gane kuma na gaya muku nan cewa ɗabi'u guda biyu ƙur'ani ya ishara a kan suna bin jini na mutum su ne ɗabi'a ta sata ɗabi'a ta zinace-zinace duk ƙur'ani sai da ya ishara suna bin jinin mutum jama'a kun gane mata 'yan uwan annabi yusuf su suka faɗa cewa in ya sarik faƙar sarƙa akun lahu min qab ai ba mamaki in yi annabi yusuf yi sata haka suka ce ɗan uwan shi ya taɓa yi dama to dama matsalar tana bin jini kenan wanda duk sharri suka yi musu jama'a kun gane ko duk sharri to haka matsalar zina mutanen maryam mahaifiyar annabi isa ce mata suka ya ukta haruna ke yar uwar annabi haruna ma kana abokin a sau'in kowa ya san ubanki ba dan iska ba ne da ubanki dan iska ne ba wanda zai mamakin dan kin zo da ɗana zina wa ma kana ummuki bagiya kowa ya san uwarki ba ta zinace zinace ba karuwa bace ke ya aka yi kika samu ɗa wannan malamai suka ce ishara ce ƙur'ani ke yi akan matsalar zinace-zinace na bin jini kuma ka diba da kyau ka gani duk mutumin da ya kware da zinace-zinace da ya haifi 'ya'ya mata ne ko maza sai ka ga su ma kawai sun bulayi jama'a kun gane da haka duk mai zanin zinace-zinace ya kwantar da hankali shi tun da ya ƙi daina ba dai zina ba ce za ka haifi 'ya ai matsalar tana bin jini za ka haifi ɗa za ka ga mazinaci za ka haifi ɗa za ka ga mazinaciya jama'a kun gane ko allah ka tsare haka duk wanda ɓarawo matsala ce da ke bin jini taimakon allah kake nema ya sa ka bari idan kai tuba a ta'ibu mina zambi kamar la zambala da haka kamar baka taɓa yi bane a wurin allah in ka tuba kai sa'a ya karɓi tubarka amma ka ƙi ka tuba ka shirya za ka ga barayi a gidanka ‘ya'yanka mata da ‘ya'yanka maza duk za ka ga barayi kake haihuwa ‘ya'yanka maza da ‘ya'yanka mata duk za ka ga mazinata kake haihuwa ba ka ƙi ka daina ba allah ka shiryar da mu kuma annabi ya ce shaikun zani ka abidul wasani tsohon da ya ƙi ya daina zina ga yi dattijo amma yana ta zinace-zinace da shi da masu bautar gunki duk ɗaya yake a wurin Allah jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu to kaji manzan Allah ya ce mutum na farko da Allah ke bala'in ƙinsa Allah ke mugun gaba da shi shine dattijo wanda yake zina an gane ko tsoho da ke zina Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu wal faqirul muhtar mutum na biyu da Allah ke bala'in gaba da shi Allah ke tsananin ƙinsa shi ne talaka mai nuna shi ya isa aikin banza wai talaka ya girma sarki da ka talaka kuma sai takama kana jin kai wata tsiya ce talaka mai girman kai aikin banza ga ka talaka baka da kokomo sai dan banzan girman kai kuma duk talakan da mai girman kai yake da jiji da kai gaye da nuna takama wannan allah na bala'in kinsa allah na matukar gaba da irin wannan aikin banza aikin wafi duniya baka ji daɗi ba ga talauci ya rufe ka a lahira kuma a wurga ka wuta inna allaha la yuhibbu kulla muhtalin fako dan allah baya son wannan allah bai taɓa son talaka mai girman kai ba talaka mai takama mai nuna ya isa to waye kai kai ne kai talakan banza talakan wofi wanda baka da kokobo sai dan banzan girman kai da takama jama'a kun gani to akwai abin da ake ce ma girman kai kuma mutane sai sun sani akwai kuma a musulunci abin da ake ce ma girmama kai da bambanci tsakanin girman kai da girmama kai idan girmama kanka kai to wannan ba laifi ba ne don girmama kai izza ce allah ko ya ce walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakin nan munafiki na la ya'lamuna akwai mutumin da za ka ga shi yana girmama kanshi ba yi da shi amma sai ka ga ya ga masu shi suna wulakanta mutane kuma ya tabbata bai da shi amma waɗannan za su baka su ta terere da kai suna wulakanta ka da ya gansu kawai sai wani haka sai ya ga masu arziki ma tsoron shi suke ji sai ka ji a gari ana ya baɗi da ana cewa girman kai gare shi ba ya da kokomo amma da ya gansu har tsoron shi suke ji idan aka zo aka yi maka nasiha wani girman kai ba kyau kai ma ka kwantar da kai a taimaka maka sai ka ce ba girman kai ba ne to menene sai ka ce izza ce girmama kai ne saboda na ga yadda suke waɗanda suka ba ni ko Allah bai yi ni dan wani ya wulakanta ni ba to yanzu wannan kaga girmama kai ne duk wanda ya ce maka girman kai ne ƙarya yake abinda kake gugu a baka a wulakanta ka kawai da an baka to wannan babu laifi ka girmama kanka jama'a kun gane ka girmama kanka a ko wanda shi ba ruwan shi sai ce in dai za a bani ai shikenan wawa kaga wannan ai wawa ne shi ko ba haka ba ce ba dai ya bani ba to ai shikenan ma ko me zai ba dai ya tunda na sama dai shikenan to kai ka tabbata wawa ka tabbata sakarai Allah ka tsare mu to ka ji mutum na biyu shine talaka wanda ke da takama yana girman kai yana nuna shi shi ba wani abu ba kai ba wata tsiya ba amma ka rinka nuna kai wata tsiya ce shirman banza mutum na uku annabi ya ce walghaniyu zalo da mawadacin da ke cutar mutane an gane mawadaci mai hali amma bai da aiki sai zalunta jama'a idan ya in kai mai aiki wallahi ba zai biya ka ba illa bi shikkil anfus sai kai da gaske ya biya ka kudinka kuma duk abin da ya zo siya wurinka sai ya yi dabarar da ya zalunce ka jama'a kun gane idan ya zo titin unguwa zai zo ya cike shi da abubuwa ba wanda ya isa magana tun da mawadaci ne sai ya zalunci mutane duk abin da zai yi sai ya zalunci al'umma saboda ya ga yana da wadata allah ya mai arziki wanda duk ya zama haka annabi ya ce allah na bala'in kin wannan irin mutum allah na gaba da irin wannan mutumin allah baya ƙaunar irin wannan mutumin Allah na tsananin kin irin wannan mutumin yau kuma masu arziki galibi a unguwanni haka suke su taka wanda suka so su karya wanda suka so saboda suna da arziki idan police station ka ce za ka je don sun zalunce ka kamun ka je sai su kira waya kana zuwa ka fara jawabi sai a ce a saka a bayan kanta da haka yanzu a ƙarshe kai ne za ka yi ta ƙoƙarin fitar da kanka shi ba ma zai zo wurin ba waya kawai zai waya shi ta sa ka cikin matsala to allah na tsananin kin irin waɗannan mutane allah na bala'in gaba da su jama'a kun gane ko allah ka shiryar da mu to kuma ma'aunin mutane yau shine watan kana da hali ko baka da shi shine kawai ma'auni in ba ka kai ba wani abu bane to to kai fa ba wani abu bane jama'a kun gane ta yi kuma a wurin Allah kai wani abu da haka kada mutane su rinka ganin dan wani bayi da shi bar su zalunce shi shi yasa kaga sayyidina Umar hudubar da ya fara yi ya ce duk wanda yake ganin wata tsiya ce to ni a wurina ba komai bane inda ya taba haƙƙin wani duk ko wanda yake ga shi ba wata tsiya ba ce dan an zalunce shi zai ga bayan da ya iya ya ce wallahi ni a wurina kai ne wata tsiya dan duk inda haƙƙin ka yake sai na kwato maka ka daina ganin dan mutum bai da wani abu wai ka ce wannan abin ka wulakanta sani abin ka rena shi ne baka san matsayin shi gurin ubangiji ba annabi cewa ya rubu ash'asa a gabara an gane lau aka sama alallahi la'abarra da yawa akwai mutumin da za ka gan shi a yamutse kan shi budu-budu ya kura kayan shiga yanan na talakawa amma da zai rantse da allah kan abu to ubangiji ba zai wulakanta shi ba allah ba zai kunyata shi ba sai mai abu da zai rantse da allah yanzu nan ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa la'asar cikin ruwa za a yi ta ka ku ga ya yanke kauna daga ganin ruwa ko allah ba zai bari ya kunyata shi ba kafin la'asar Allah zai haɗa hadari wallahi tallahi la'asar za a yi ta cikin ruwa ne akwai waɗanda annabi ya ce haka suke da haka kana zalunta shi da zai ɗaga hannu a gefe ya ce ya Allah ka kashe wani yanzu na ɓingirin sai a ga kafaɗi ba addu'ar da za a yi ka tashi duk asibitin da za a je ka mutu kenan suna nan fa bayan Allah suna nan a cikin mutane ba ka taɓa rasa su cikin kowane nau'in musulmi suna nan amma za a ga su suna daɗewa ba su ɗaga hannu su roƙi Allah ya kashe wani ba ko ubangiji wani abu irin wannan an gane za a yi ta cutar da su suna haƙuri a yi ta cutar da su suna daurewa suna ta haƙuri amma wallahi ranar da suka ja batta suka koma gefe guda ya ubangiji ka ɗora ma wani larurar da ba zai iya tashi ba arzikin nan Allah ka watsa shi ya Allah a yau din nan ka saka min abin da suwa ke min na rantsi da Allah sai Allah ya mutsa su Allah daga ranar za ka gaina ta rikicin lissafinsu suna nan a cikin musulmi jama'a kun gane wata rana fa manzon Allah wani mutum ne ya zo zai wuce gashi nan a yamutsa budu-budu sahabbai fa ba wasu ba suna kallon shi haka sai aka tausaya da aka kau da kai sai annabi ya ce a'a ku daga kai me za ku ce game da wannan sai ka ce ayya wannan ai manzon Allah su ne talakawan gari kalli yanda yake ba duk garin nan ba inda zai nema aure a bashi waye ba zai ba wannan ya wannan ba wanda zai so ya wata hulɗa arziki da shi ba inda kuma zai nemi alfarma a yi masa wannan kalli shi ba manzon Allah annabi ya girgin kai shi kenan ana nan sai ga wani ya hau doki ya sawo bowen yana kyalli yana haske yana taka ɗaiɗai shi ya isa suka tsaya suka tsira mai ido ana mamaki wannan ai su ne manyan gari annabi ya ce to wannan me za ku ce game da shi suka ce ta ai wannan ba gidan da zai nema aure a hana shi ai ba wata alfarma da zai nema a ki masa ai manzan allah wannan ba duk kowa zai so ya hulɗa da shi ai duk suka faɗi annabi ya ce to wallahi inna hada kun ga wancan khairun min mil'il ardi hada a wurin Allah ya fi alheri fiye da a cika duniya da irin wannan sai an cika duniya da irin wannan fam amma Allah bai kai wancan shi kadai a wurin Allah ba jama'a kun gane ko ka daina kallon mutum kana ganin kafi karfin shi ba kai kai mai wayo kai mai karfi kai mai hali an gane ko kana danna shi kana tankwara shi kana zaluntarsa wallahi tallahi ran da di ya ɗaga hannu ya gaya ma Allah daga ranar za ka ga Ubangiji na ta rikita maka al'amari duk komai naka za ka ga yana ta yin ƙasa har sai an kai matsayin da za ka ga warwas Allah ya gama kai ka ƙasa saboda kana ta zaluntarsa ka zalunce shi ka zalunce shi yana ta haƙuri yana ta shiru yana ta kau da kai rana guda sai ya gaya wa Allah daga ranar shi kenan wallahi za ka ga allah na turkita al'amarinka a hankali a hankali sai ya kai ka ƙasa warwas allah ka tsare mu a suna da bambanci shi akwai wanda allah ke jarrabarsa da shi kambin baka ko kambin ido haka allah ke halittarsa shi kuma kun gane shi yanzu nan da ya ganka kawai in ya ji a ran shi ba kai mai ba kawai da ya ji zafin ka gam a ransa kawai ado fa in kai ba laifin da kai mai ba kai mai baki ba bari bari amma da kawai ya kalle ka ya ji zafi a rai shi kenan sai ya ga matsaloli na ta samun ka kuma ba mai ta bace annabi ya ce haka allah ke halittar wasu da irin wannan matsalar an gane ko saurayi ne fa ya wuce ta gaban manzan allah ashe ya wuce wani can yana kallon shi kawai ya yi dan adan shi ya fito da yamma sakaliya kawai wannan kallon sai ce da allah jiba wai dan ya yi wannan gaye wallahi yaro na gaba sai kamar an daga shi zama fa an buga a ƙasa ya dinga shura shura fa raina nema ya fita ce to wannan lafiya haka kawai wani ya garzo ya gaya manzan Allah ga yaron da ya wuce canji ba ka ga halin da ya shiga annabi na zuwa ya ga yaro a wani irin yanayi sai ya ce kai jama'a wucewar shi din nan ba wanda ya wata magana a kansa wallahi wannan sai ya ce gaskiya yadda na gan shi manzan Allah ka ji abin da na faɗi dan na ji zafi a raina ya yi gayu kawai na gato wannan da ya gayu ne kajin sai manzan Allah ya ce maza cire wannan gyautan naka je ka ka cire ka ɗan sa a cikin ruwa ka ɗaure ya min ka wanke ka matso yana kawo ruwan manzan Allah da ya ɗiba sai watsa mai yaron yana watsa mai sai kafa bakin yaron a robar ko kokon ko kaskon yana ba yaron ya shayi watsa mai wallahi kawai yaro sai girgije ya miƙe sai annabi ya ce duk wanda cikinku ya ga wani abu da bai masa ba kan wani ko ya ba shi sha'awa amma ya ji zafi don ba shi sama ba annabi ya ce me yasa ba za ka ce allah ya sa albarka ba da ka ce barakallah ko kana da matsalar to matsalar ta kare ba za ta yi tasiri in ba ku manta ba na gaya muku lokacin da muka yi karatun nan can wani lokaci na ce daga nan ne bahaushe idan ya je barka ya ga yaro ɗan gashi nan lafiyayye ko kyakkyawa sai ya ce tubarkalla ai asali annabi ne ya ce ka ce barakallahu sai ba washe kawai kasan shi da bata abu kawai sai ya ce tubarkalla wai barakallahu sai ya mai da shi kuma tubarkalla o kaji kuma to shi tubarkalla ba hausa ba ga yadda larabci la tun da kajin la ka san ko Allah ake nufi to to Allahu ne ko to to me tu tu ba kar o o ka ji ba to duk wanda ya ga wani abu da ya bashi sha'awa amma a ranka sai ka ji zafi saboda wani ya samu kun gane ko kuma wani ya zalunce ka a ranka kawai sai ka ga dan yana da kaza ne yasa ya zalunce ka sai ka ji zafin shi a rai wallahi za ga abubuwa na ta rikice masa komai sai ya lalace na shi komai kuma akwai wanda masifar kambin bakansa ko na ido idan ta kama ka ko sai ta rinka bin haɗa'inka da jikokinka masifar tashi duk ɗan da za ka haifa sai ga yana ta samun matsala irin taka yaro ya taso ka ga irin matsalolin da kake yawan samu shi ma haka jikokinka su taso ga suna yawan samun duk abin da zai zo hannunsu sai ka ga ya lalace duk wani alheri da zai zo hannunsu kwana biyu sai ga ya lalace asali sai an samo mai wannan matsalar ya yi wannan abin sai ta kare ko kuma sai a kai shurin masu rukuya akwai abubuwan da za su karanta a ruwa akwai karatu da za a yi in allah su matsalar sai ta lalace shikenan sai ga mutum ya dawo fes allah ka tsare mu mala ya ce wannan hadisi sahihi ne imamu tirmidhi ya ruwaito shi lamba hadisi na 2568 wasa hahahu babu fadli sadakati ala zauji wal akaribi malam ya ce babin da zai magana akan falalar yin sadaka ke ɗiba ki ba mijinki jama'a kun gane ke ɗiba ki ba mijinki saboda kina da hali kina sana'a an gane ko mijinki talaka ne a sana'arki ko aikinki na gonaki account ɗinki ya kai ga sai kin fidda zakka ta miliyan bakwai kun gane ku to wannan miliyan bakwan da kika fitar kin kalli mijinki wallahi tallahi dama ɗan hannu baka hannu kwarya ne ba yi da komai amma ke allah ya miki fatai to wannan zakka taki idan kika fitar ki sani wanda yake da haƙƙi ki fara bashi shi ne fa mijinki amma in miji ne ke da hali har ya kai ga zai yi zakka to bai halatta ya ɗauka ya ce zai ba mata domin ita mata dama dole ne a kan shi ya ciyar da ita dole ne ya ɗauki ɗawainiyarta amma ita ba inda aka ce dole ne ta masa to sai ya zan bayi da hali an gane to za ta ɗauka ta bashi da haka duk kunji duk wanda ke da sana'a kina nan kina ta ɓoye riba ta taru wallahi duk ran da za ki sadaka ko kyauta mijinki ya fi dacewa ki fara ɗiba ki ba da ma kun gane ba annabi ya ce in gaya muku kuɗin da ya fi daraja a wurin allah wanda mutum ya ɗiba ya taimaka aka ce yakin ɗaga addini wanda mutum ya ɗiba ya taimaka ma wani talaka wanda mutum ya ɗiba ya sai bawa ya ɗanta wanda mutum ya ɗiba ya yi kaza kaza da shi wanda mutum ya ɗiba ya ba iyalin shi namiji ya ɗiba ya ba matan shi da 'ya'yan shi cikin waɗannan gaba ɗaya kuna son ku ji wanda ya fi a wurin Allah annabi ya ce wanda mutum ya ɗiba ya ba matan shi da 'ya'yansa duk tafi waɗancan jama'a kun gane ko to wal aqari da kuma ɗiba ka ba falalar yin sadaka watan ga 'yan uwanka na kusa yayyanka da ƙanninka 'yan uwan babanka da 'yan uwan mamanka da sauransu ka ɗiba ka ba su wannan bari ka ji falalar da ke cikin haka ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce walakin birra sai dai in kana son ka ji haƙiƙanin bin Allah to ta ƙare ne akan man amana billahi wanda ya yi imani da Allah ya ba da gaskiya da Ubangiji wal yawmil akhir ya yi imani da lahira wal mala'ikati ya yi imani da mala'iku wal kitabi ya yi imani da littafin da Allah ya aiko alqur'ani wan nabiyina ya yi imani da annabawa da manzanni wa atal mala ya ɗebi dukiya ya bayar ala hubbihi yana son abin shi amma ya ga bari ya ɗauka ya bayar zawil qurba 'yan uwan shi na jini yana son kuɗin amma sai ga a'a ga wani ɗan uwana na jini yana da ƙata sai ya ɗiba ya bashi to wannan shi ne tsabagen bin Allah an gane ko sai ya ce ko waliyata ma kuma ya ɗiba ya taimaka wa marayun unguwa wal masakin da talakawa na unguwanni an gane wanda ake cewa miskini ku kiyaye shi ne wanda ke da ɗan wani abu amma bai da abin da na rufin asiri gaba ɗaya amma yana da ɗan wani abu jama'a kun gane wasu ma suka ce miskini shine wanda ya mallaki abin da zai iya ci daga nan zuwa shekara amma fa in za a wuce shekara yana da matsala amma fakiri shine wanda kullum sai ya nema shi sa kaga fakiranci ya fi zama bala'i da masifa fiye da miskinanci saboda shi fakiri shine wanda bai da dan abin da zai sa a baki sai ya ji ya nemo to wannan shine annabi ke neman tsari da shi Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri saboda shi faqaru ko sunan shi na gaya muku bala'i ne faqaru jama'a kun gane ko yanzu nan zai karya maka kashin gadon baya da kuruciyarka ka tsufa saboda talauci ya hau kanka an gane ko da yawa ga su nan za a ga mutum ƙananan shekaru gare shi amma ya fita hayyacinsa saboda sun ƙulla abota tsakanin shi da faƙaru to shi kuma faƙaru kullum za ka ji shi haɗe da kafirci yake shi sa ka ji manzan Allah ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri sai ya ce wal faqari wannan yasa har laraba ke cewa idza zahaba al-faqru ila baladin ƙala da hulkufuru hudni ma'ak idan talauci ya kama hanya zai je gari kafirci sai ya ce masa ai tafiyan mu ɗaya kama hannu na mu je tare da haka talauci bai zuwa wa mutum shi kaɗai sai sun taho da kafirci duk talaka kula da kyau in ba taimakon Allah ba da wuya a ƙarshe bai zama kafiri ba dan shi ne za ka ga yana jin haushin Allah kullum na an cewa ne har yau dai rayuwar da ta kyauce kai dai bari Mm. kawai da ya tuna Allah sai ya tsaki saboda yana ganin Allah ya ƙi taimake shi kullum zai je wuri sai ya rinka kai ƙarar Allah wurin bayan Allah to wannan faƙaru ke to amma kun ga shi kasancewar ka miskin annabi har addu'a yake Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa shirni fi zumratil masakin Allah ka raya ni a miskin ran mutuwa ta ka karɓe ni a miskin ran da za ka tashe ni ka tashe ni cikin miskinai shi sa ƙarshen rayuwar annabi yana mallakar koyaushe abin da zai iya ci shi da iyalin shi na shekara ɗaya man karanta a nur leƙin an gane ko allah ka shiryar da mu to da ka shi irin wannan talaucin neman tsari kake da shi akwai littafi wanda kardawi ya rubuta mushkilatul faƙari wa kaifa alaja hal islam mushkila ka san da jin mushkila a cewa na ai mushkila ne ka san dan matsala kenan to to matsalar talauci da yadda musulunci ya tsara ya tsara magance matsalar talauci ga musulmi wannan littafi yana da matukar kyau an ƙara bugo shi ya fito kwanan nan na gan shi yana yawo mushkilatul faqari wa kaifa alaja hal islam Allah ka shiryar da mu da haka da ɗiba a ba miskinai miskini na ce shine wanda bai mallaki wani abu da yawa ba amma yana da wani abu an gane ko shi sa ka ji ai ƙur'ani ne ya nuna haka ya ce wa an masafinatu fakanat shi kenan ka ku ga wanda ya mallaki mota ai ka gaba ka ce bai talaka gaba ɗaya ba amma mai arziki ne shi sa ƙur'ani ya nuna suna da ɗan wani abu su miskini wa an masafinatu ka ga wannan jirgin ruwan fakanat to ta wasu miskinai ce wanda ko ke da jirgin ruwa ka gaba ka ce mai gaba ɗaya ba amma ko ba mai arziki ba ne yana da rufin asiri tun da miskinai ne allah ka shiryar da mu to shi ne ya ce wal masakin wanda ya ɗiba ya ba miskinai wannan shi ne mai tsabagen imani da allah wannan sabil da waɗanda guziri yanke musu akan hanya ka taimaka musu wasa'ilina haka masu zuwa su roƙa saboda talauci ba ka ba su an gane wani wurin allah ce ne sa'il wal mahrum akwai wanda in ya shiga halin akanika ne wallahi zai zo ya kere ne ce da allah a taimake ni wani ko bai iya ba to har wanda bai iya zuwa ya tambaya in ka gane yana cikin halin niƙa su ka taimaka masa ka sa ko waɗanda ƙur'ani ya nuna cewa ya sabuhumul jahilu agniya mina ta'affufi تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس ilhafan wawaye a cikinmu akwai wanda ɗauka suke mai arziki saboda kame kanshi daga roƙo me yasa duk bala'in talaucin da ke damunsu la yas'alunan nas ba sa yawo su roƙi mutane ilhafan bare in sun yi roƙon su nace dole sai an ba su ba sa yi ta wani ba ruwan shi za a gaya dan wanke dan madinansa ya sa bula ya goge ya fito ko kwabo tun daga safa har dare ba ko kwabo wannan jakar da ka ga wasu nawo da ita fa mata wallahi iska ce ciki kawai kawai ita ma dai ka ɗauka mata riko jakar bane shi sa take rikowa ta taho da ita ba wani kwalliya ita ko kwalliyar babu a ciki tun da dai kowa na rikowa ka a wai dauke ta ita ma sai ta ɗan riko yan jakar in ka leƙa daga bulugul maram sai riya misali ɗari misali na ta ne kawai a ciki amma ta ɗauko gigime mai jika ita ma ta rato to ba ta roƙon kowa bare ta naci jama'a kun gane ko allah ka shiryar da mu to ya ce wafin riƙabi haka sukan ɗebi dukiyarsu bawan da aka ɗora wa fansa su siye shi su ‘yanta an gane ko ko kuma bawan da aka ɗora wa fansa su ɗiba su ɗan taimaka mai don ya ci gaba da nema don ya fanshi kansa wa kama sala masu tsabagen bin allah su ne waɗanda suna tsayar ma da allah sallah ba su tsugunar da ita ko su zaunar da ita bare su kai ta ta kwanta a'a kullun sallar sai- sallar su a kama sala suna tsayar da sallah da an gama wannan suna jiran waccan ta zo a yi da su sai Allah ya ce wa'at ko wal- wa'atar zakata kuma ya ba da zakka mai bin Allah na hakika shine wanda ya ba da zakka in lokacin ta yayi wal mufuna bi ahdihim idza ahadu bayan Allah na kwarai su ne masu cika alkawarinsu in sun ɗau alkawarin kar ka yadda ka yi alkawari ka san ba zai yiwu ba kuma ka yaudara ƙarshe wasabirina bayan Allah na gargaru su ne waɗanda suke masu haƙuri fil ba'asa'i a cikin bala'in rayuwa kunci halin ni su da kakanika yi irin halin da aka sa mutanen ƙasar nan ciki na ha'ula'i kai haƙuri an gane ko shine fil ba'asa'i ga ba'asu nan muna kallo Mm. sai ya yi tuwo da rana shi za a ci da daddare shi za a ci da safe shi za a ɗumama kuma da rana wani lokaci a ci don ba wanda za a ci gobe da duk gida za a yi abinci sai an sa nama mu da ba a san miya da kifi ba sai sai nadira ana nan sai aka zo kifi ya fara shigowa to wallahi yanzu mafi yawan gidaje kifin ma ya fi karfinsu aka dawo ana ɗan watsa wake to waken ma ya gagara miya ana yin ta lami a da yanzu lami ce ma gaba da wallahi ta fi lami lami ce ƙararra yanzu ake yi mutane na ci Kai, allahu akbar to kaji masu haƙuri fil ba a sa a halin ƙaƙanuƙaye da kunci halin niƙa su da ha'ula'i waɗanra masu haƙuri a halin da suka samu kansu na ciwo diabetes hawan jini ulcer an gane ko typhoid malaria an gane duk waɗannan ciwuka sun haɗa kan mutum amma ya haƙuri jama'a kun gane ko wahinal ba'as haka lokacin yaƙi yaƙi ya yaƙi suna haƙuri ba su guduwa ula'ikan ladina sadaku kaga waɗannan su ne suka gaskata ma Allah imanus da suka yi da shi suke iya ɗiba su taimakawa ɗan uwa da jini waɗannan masu gaske imani ne wa ula'ika humul muttaquna Allah ya ce waɗannan fa su ne masu tsoron Allah ayan nan tana cikin suratul baqara aya ta 177 wa qala ta'ala kuma Allah ya ce wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ɗiba na alheri kuka ciyar da wani fa inna allaha bihi alim allah masani ne game da abin ya san kunyi zai saka muku akan haka wannan aya tana suratul baqara aya ta 273 wa qala ta'ala kuma allah ya ce fa ati zal qurba haqqahu ya yan uwa musulmi ku rinka ɗiba haƙƙi na yan uwanku na jini kuna basu wal miskina haka duk talakawan unguwanni korin kadi ba kuna ba su annabi ya ce man bata wa jaruhu ja'i'un falaisa minna duk wanda ya kwana cikin shi na ƙoshe amma makocin shi ya kwana da yunwa annabi ya ce baka tare da ni makotanka na kwana da yunwa kullum kai a ƙoshe kake kwana annabi ya ce ba ka tare da shi da ma kun gane sannan annabi ya ce filmali haƙƙun siwar zaka duk da wasu malamai na cewa wannan wata maganganu ne na malamai a dukiya akwai haƙƙi da maƙota da 'yan uwa na jini ke da shi da ba zakka ba sai ka san wannan duk wanda ya shiga cikin halin ni'asu da kakanika ya a kudinka sai ka taimake shi sai ya ce wani miskin da miskinai wabna sabil da waɗanda ke kan hanya guziri ya ƙari zalika khairun kaga yin haka alheri ne lilladina yuridu na wajen Allah ga waɗanda ke nufin watan Allah da aiki shine fuskar Allah ɗin wa ula'ika humul muflihuna waɗannan kuma su ne masu samun babban rabo a wurin Allah tun daga nan duniya bare kuma a jecen lahira wannan aya tana nan a cikin suratun rum aya ta 37 to yanzu za mu tashi a sadakatu ko ga sabon babi babu sadakati alal karibil muhtaj babin da zai magana akan yin sadaka ga ɗan uwa na jini wanda yake cikin tsananin bukata bi ajarai ladan da Allah zai biya wanda ya wannan irin kyautar ko sadakar toninki bi ake gama duk wanda ka ɗiba ka ba duk talaucinsa duk masifar da yake ciki ta rayuwa lada dai ɗaya na sadaka ɗaya ake baka amma in ka ba ɗan uwanka na jini ɗan uwanka na kusa to ninki biyu ake ma duk sanda ka ba da dubu ɗari ga wani can za a baka ladan kayi sadaka da dubu ɗari amma wallahi tallahi in ɗan uwanka ka ba dubu ɗari biyu ta zama a wurin Allah don haka ladan da za a biya ka na wanda ya yi sadaka ne ko kyauta da dubu ɗari wane ɗan uwanka na ƙauye wane ya yi aikin hajji ko umara ya yi eh ai bar ku ji ku saurara ku ji duk wanda ya ɗauki abu ya ba ɗan uwan shi in dai ɗan uwanka ka ba kyauta ko sadaka to a wurin Allah abun bi ka bayar ba ɗaya ba don haka lada na bi na abu bi Allah zai biya ka kun gane ladan ninka maka ladan bi za a yi saboda ɗan uwanka na jini ka ba abinda annabi ke nufi ga hadisan za mu ji gobe ladan sadaka da ladan sadar da zumunci da haka ladan ka ya zama biyu na da zai iya ba baban shi ha domin ma baka ba mamanka ba tuwa za ka ba na to mahaifinta za ta ba to ai bari ku ji da kai da kaya duk me da haka da kai da kayanka duka na babanka ne da kai da kayanka duk na mamanka ne ko da kaya aure an gane ko? ai babanka na ta cewa to dan ka aurar da ya shi kenan baka da ta cewa kanta ai duk duniya duk inda za a kada a raya ai sai ka ci gadon kamar yadda miji zai ci da aka ɗa yana nan a ɗa ko da ya aure ɗa ne allah ka shigar da mu na na eh eh za ka iya ɗiba ka ba mijin ‘yar uwarka ko ka ɗiba ka ba mijin gwaggwanka ko innaka ko ka ba mijin watan matar kawunka da sauransu duk wanda za ka iya bayarwa amma wanda ba za ka ɗiba ka ba ba ɗanka sai dai in ya balaga kafin da shi a gidanka ba za ka ba matarka ba amma da ɗa da mata za su iya ɗiba su ba mata ta ba miji ɗaya ba uba amma uba bai baɗa sai dai in ɗan an fitar da shi daga gandu a sosai kuwa za ka iya ɗauka ka bata kuma ma sadaka sirri ai ita ce ta bi sadakar da ba a yin ta a asirce ita ce zakka bai halatta mutum ya rinka saƙawa kawai kai zakka a ɓoye duk unguwa ba wanda ya sanya ya kuskure ne da ran da ka mutu musulmin kwarai ba za su zo kan gawarka ba ita zakka ba riya ba ce sai da ba naka ba ne wakiltar allah kake wurin ba da ita datti ne naka da zunubai ubangiji ke kankarewa in ka da sadaka daga dukiyarka kuma ana nuna min lokaci yayi za mu tsaya nan insha allah karatu sai gobe fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum